صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai tarin albarka shiri mai suna ayyuhar sami ayyuhar sami darasi ne wanda yake tattaunawa kan maudu'ai na musulunci mabambanta juna yau maudu'in da shirin zai tattauna a kansa shine girmama manya a mahanga ta addinin musulunci darasin yana farawa da kaman haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicci dan adam cikin kyakkyawan sura wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ma'ana hakika mun halarci dan adam cikin kyakkyawan sura tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugabanmu masoyinmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa laysa minna man lam yarham sagirana wa yuwaqqi kabirana ma'anan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa baya tare da mu duk mutumin da ko duk wanda baya jin tausayin ƙanana kamar yadda baya tare da mu duk mutumin da baya girmama manya Allah subhanahu wataala mun tuba Allah ka yafe mana ya kai dan uwana da kake kallon mu da sauraron mu a daidai wannan gaban ka sani yana daga cikin iko na Allah subhanahu wataala ya ya sanya dan adam subhanahu ya sanya dan adam ya zamanto zai bi wasu marhaloli mabambanta juna marhala ta farko alamul arwahi kana can tsuran ran ne kawai babu kai marhala ta biyu shine a zo a sanya ka a cikin tsatso a bayan mahaifin naka marhala ta gaba shine ka zo ka rayu a cikin cikin mahaifiyarka marhala ta gaba shine a haifo ka ka zo nan duniya to ka kawo cikin rauni yanzu ke wannan raunin haka zai ta hawa da ana ɗaukan ka a tsumma kana kuka kana inya inya babu abin da ka sani sai abinci daga baya Allah subhanahu wata'ala ja'ala kuma sam'a wal absara wal afida Allah subhanahu wata'ala ya zo ya sanya maka ji domin ji ke fara zuwa sannan gani ya biyo baya sannan Allah subhanahu wataala ya zo ya sanya maka zuciya duka wannan kana rauni ba ka zo ka fara tatata kamar yadda ake faɗa a ƙasar Hausa shi ma wannan rauni ne domin da an suke ka faduwa za ka yi ka ƙara ɗaukaka ka fara tafiya yanzu da kanka ana murna a wani ya fara tafiya ba ka ƙara ɗaukaka shi kenan yanzu har gudu za ka iya yi to wannan rauni bisa rauni ne a hankali kuma wannan ɗan adam ɗin zai rika tasawa zai rika tasawa har ya kai zuwa shekara sha takwas wani Allah ya raya shi har ya wuce sha takwas ya kai shekara ashirin wani Allah ya raya shi ya wuce haka har ya kai shekara arba'in to yanzu fa ya fara kaiwa ya yi istiwa'i kenan ya zamanto saurayi cikakken namiji kenan mai jin karfi da karfinsa da ka wuce shekara arba'in ka ka gama cin karfinka kenan za ka fara yin ƙasa ƙarfi ya fara ƙarewa kaga dai rauni ya ƙara dawowa shi sa Allah subhanahu wataala ya ce rauni bisa rauni haka za ka ci gaba da gangarawa dama kuma Allah ya riga ya gaya maka wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka raya shi rayuwar shi ta yi tsawo to tabbas sai mun taɓa wani abu daga cikin rayuwarsa za ka ga wani ya kai shekara arba'in babu kafa ciwon kafa ya kama shi wani ba kafa ba ne ya kai shekara arba'in ko hamsin ciwon ido ya kama shi ba ya iya gani sosai sai an ɗauko gilashi an ɗaɗɗaura an auna an ba shi rika kakarawa a fuska da shi zai rika gani kai da kake kallo yanzu babu gilashi ka kara gode wa Allah madaukakin sarki wani ba haka ba Allah subhanahu wataala zai raya shi da kafarsa da idaniyansa amma me ne za a taba masa za a taba masa harshensa ne babu ɗanɗano da gishiri da siga shi a wurin shi duk ɗaya wani kuma Allah subhanahu wataala ba haka zai masa ba Allah subhanahu wataala zai taba hancinsa ne da wari da ƙanshi duk ɗaya ne a wurin shi bera ma zai iya mutuwa ya riɓe a ɗakin ba tare ma da shi ya ji ba to ka dai gani dama Allah ya faɗa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka raya shi to tabbas ne sai mun taba wani abu daga cikin rayuwarsa dama kuma alkawari na Allah Allah baya sabawa wasu kuma Allah yakan musu rahama da ni'ima sai ga mutum ya rayu duka ba tare da Allah subhanahu wataala ya taba masa ɗaya daga cikin wa'annan ba Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah madaukakin sarkin nan da ya halicce ku cikin rauni sannan ya sanya muku bayan rauni karfi bayan karfin nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce muka ƙara biyo bayan karfin nan da rauni shine kaga shekara 40 su baya zo wani ma za ka ga sanda yake yawo Allah mun tuba Allah ka yafe mana da'fan wa shayba ga rauni yanzu Allah ya ce kuma sai mu watsu maka furfura sai ka ga furfura ga da kana ganin gashin ka baki ne wulk kamar na kaliba ayya malam kawai nan da nan sai ga furfura ya fito da kana kirgawa ga shi akwai furfura anan akwai furfura anan akwai daya anan akwai daya anan wuf sai ka ga dukkanin cikin naka kuma yanzu ko kan naka ko gemun naka ko sajen naka duka furfura ta fi su malam malamai da dama sun yi magana akan furfura menene daga cikin hikima na canzawan gashi furfura ta fito Allah ya saka musu da alheri suka ce ai wa'azi ne cewa to ka shiga taitayinka furfura na daga cikin sako na isar maka cewa mutuwanka ta kusa saboda ka duk lokacin da kaga ɗaya ya fito yana ƙara maka wa'azi ne yana cewa in shekaru ba sun ƙare da kaga wata ta ƙara fitowa to yana gaya maka in shekaru ba sun ƙare ba za ka maimaita yawan abin da ka baro a baya ba in kuma har za ka maimaita su to ba kamar yadda ka yi su a bayan ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ya ce dai ya khluqu ma yasha yakan halicci abin da yaso za ka ga wani yaro ne shekaran shi sha uku sha shida amma ga burbura a kansa Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ya ce ya khluqu ma yasha haka nan Allah subhanahu wataala zai halicci wani da karfinsa da karfinsa ya kai har shekara 80 ɗari ba a taɓa wani abu daga cikin jikinsa ba yana nan lahiya dama Allah ya gaya maka ya kalli kuma ya sha wa huwal aliyu ka kalle yadda Allah ya rufe aya ya ce wa huwal aliyu ni Allah maɗaukakin sarki in ji shi ya ce aliyun ni masani ne kadirun ni kuma mai iko ne akan komai ina da dama da ikon da zan sa a haifi yaro yau kan shi ya fito da burbura kuma ya za ka yi sai ka ce Allah ya yi mugunta ya sa yaro daga haihuwar shi ya zama tsoho kadirun mai iko ne ya maka haka ne don ya nuna maka cikakken ikonsa Allah mun tuba Allah ka yafe mana duk wanda Allah subhanahu wataala ya raya shi har ya kai wayannan manya manyan shekarun to Allah subhanahu wataala ya girmama shi domin wayannan shekarun da yayi a cikin musulunci ba za su tafi a banza ba Allah subhanahu wataala zai zabe shi a cikin mafi kyawun mutane matukar ya bi umarni da dokoki da ka'idoji na Allah karka manta dai dan wana cikin hadisin da ka karanta an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun a cikin mutane wane ne mafi alheri su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ansa ya ce man tala umruhu wa hasuna amalu shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo ya rayu rayuwa mai tsawo ba wai dan shekara uku ya mutu a shekara goma ya mutu a ya rayu rayuwa mai tsawo wannan rayuwa mai tsawo din ya iya daukan kowane irin rayuwa amma ba ana magana wanda ya rayu shekara ɗaya biyu uku ya mutu ba a ya rayu rayuwa mai tsawo zai kai shekara ashirin ashirin da biyar talatin har zuwa dai abin da kwakwalwanka zai iya lissafawa to ya rayu rayuwa mai tsawo sannan abu na biyu wa hasuna amaluhu ya zamanto kuma ya kyautata ayyukansa ma'ana aikin da yake aikatawa to ba jabu bane ba aikin da Allah subhanahu wata'ala ya hana bane a managartan ayyuka yake aikatawa Abdullahi bin Abbas yana cewa idan Allah ya kara tabbata a gare shi da shi da mahaifinsa yana cewa almuslimu la yazdadu fi dul al-umri wal baqa illa karamatan inda Allah ta'ala Abdullahi bin Abdullahi bin Abbas yake cewa musulmi ba zai taɓa ƙara rayuwa ba ko ko tsawon rayuwa da wanzuwa a duniya ba face sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan rayuwar ta zamanto girmamawa a wurin Allah domin mene Abdullahi bin Abbas yake cewa fa inna li shaybatihi fadlan kabira kowane gashi kwara ɗaya da kake gare na farfaransa to yana da falala da girma mai yawa domin mene yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma min muslimin babu wani mutum musulmi ya shibu shaibatan fil islami wanda zai yi furfura a cikin musulunci ko furfura za ta tsiro masa ko za ta fito masa a cikin addinin musulunci illa kanat lahu nuran yawmal qiyamah face wannan furfuran ta zamanto masa hakke a ranar lahira ka da tawakun more ka duba ne ga wanda ta can ina kallon shi ai furfuran ma ba za ta kirgo ba ga wancan yana kokarin kirgana shi to yawan wannan furfuran naka yawan hasken da zai rika haska maka gabanka da bayanka da damanka da hagunka da samanka ranar yaushe ranar gobe kiyama a lokacin da wasu suke neman haske da za su iya ƙetare masu naɗi babu shi baka ji abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa ba yawma taral mu'minina wal mu'minati yasqanuhum bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atina lana nurana faghfir lana innaka anta innaka antal azizul hakim يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أولنا رانا اللاهرة رانا تشي ودزاكا وإن دبا مسلمي با سنا تشي ومؤمني انظرونا قدن سورا رامنا منا نقتبس من نوركم قاسا كان سرادي با kaga siradin dan kaurin sa kaman kaurin gashi in zaka iya dauko gashi siriri gwara daya to yadda kai kaurin gashin to haka wannan sirhaɗin yake haka za ka rika hawa kai shi kana takawa ga wancan ya ce ba zai tsinke ba a ba zai tsinke ba haka za ka yi ta takawa in ka yi kyakkyawan aiki za ka wuce kuma haka tunanin gashin ne kawai gashin yana da kaifi kaifinsa ya fi kaifin reza wane reza ka san irin wukan da ake faɗa a ƙasar hausa ga yawo jini na wuce to haka kaifin wannan abin yake ba kuma kaifin kaɗai ba akwai kugiya hook hook haka irin na kama kifin nan ga su nan a mamkalkale a jiki suna yagan fatan jikin mutum mana to su wayannan musulman da suka aikata abun kwarai da kuma wanda ya dade a cikin musulunci har gashin furfura ya fara fito magafin sa wannan haske da gashin zai rika yi zai rika haska masa sallah da yake yi za ta rika haska masa karatun alkur'ani da yake yi a rayuwarsa ta duniya za ta rika haska masa dan uwana da kake kallon da sauraron kana kiyaye waɗannan abubuwan da muka faɗa kana kiyaye sallolinka kana yawaita karatun alkur'ani ko baka yawaitawa ka dai gani karatun alkur'ani da yin sallah yana daga cikin abin da zai haska maka kabari zai haska maka kuma wannan siradin furfura ta fito maka a cikin a jikinka yana daga cikin abin da zai haska maka ina gabanka da bayanka da damanka da abunka ranar lahira musamman ma akan wannan siradi shine za a ga su wa'anda ba musulmai ba suna cewa in zuruna na tabis min nurikum dan kudan da hala kudan daina yin sauri sauri domin ma mu kadan taka wannan siradin muna tafiya a hankali a hankali domin mu ma mu tsallake su kuma wa'annan mu'minan sai su ba su ansa sai su ce musu qila rji'u wara'akum fantamisu nura ku koma bayan ku a can baya ake nemo wannan haske ma'ana ku koma duniya a duniya ne ake samu wannan hasken ana samu wannan hasken ne ta hanyar sallah ana samu wannan hasken ne ta hanyar mene karatun alkur'ani ana samu wannan hasken ne da tabbatuwa a cikin musulunci har ka zama tsoho furfura ya fito maka to furfura sai zamanto suna cikin wannan hasken da kuke ganin mu a cikin sai a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi illa kanat lahu biha hasanatan face sai wannan furfuran ta zamanto masa kowace daya an rubuta masa lada goma wa qatta an biha qatiyatan sannan kowace furfura kwara daya za a goge masa zunubi kwara daya Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka raya mu ka kashe mu a cikin wannan addini naka na addinin musulunci wanda ka gaya mana a cikin alkur'ani kana cewa inna dina indallahi al-islam ka kara gaya mana wa man yabtaji ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu وهو في الآخرة من الخاسرين ya kai dan wani da kake kallon da sauraron mu lalle addinin musulunci yayi umarni da mu girmama manya a cikin wannan addinin namu mu ji kansu mu tausaya musu domin mene domin girmama wanda Allah subhanahu wataala ya umarci kowane musulmi da yayi ma dan uwansa musulmi ya kai dan wana ka ka ma'amalanci mutane musamman dattawa da irin abin da kake so kai ma a mu'amalance ka da shi ko ku a mu'amalanci iyayenka da shi ai da yawan eh kalle ni sosai da yawan ba za mu ji daɗi ba a wulakanta iyayenmu da yawan mu ba za mu yadda ba ba za mu daure ba a wulakanta mu so dan me kai kuma za ka yadda ka wulakanta dattijan wani dan me za ka yadda ka wulakanta mahaifiyar wani ai ko don wannan girma da Allah subhanahu wataala ya musu a rayuwa ya ci ya ci a girma masu a mutunta su ya kai dan uwana da kake sauran mu ya kai dan uwana da kake kallon mu da sauraron mu girma manya a mahanga ta addinin musulunci yana nan ne cikin yawaita taimakon su cikin ayyukansu da kuma faɗa musu kyawawan maganganu da kuma cikin mu'amalantansu da za a rika yi yana daga cikin girmama manya a mahanga ta addinin musulunci shine girma shakhsiyansu girmama shakhsiyansu a ce wani dattijo ne a ce to a dattijo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai ya faɗa cikin hadisin da ka riga ka haddace shi yana cewa laysa minna man lam yuwakkir kabirana duk mutumin da baya girma manya to baya tare da mu in dai har baka girma manya to baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan uwana idan aka ce kuma baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar lahira ina kake tunanin za a tsinta mutum wannan ka ba kanka an samu ruwana duk wanda manzon Allah ya ce baya tare da mu to wai ina za a same shi to ka ba kanka ansa Allah mun tuba Allah ka yafe mana yana daga cikin girmama manya a cikin addinin musulunci shine karami ya fara gaishe su karami ya fara yi musu mene sallama duk shine dai abu daya ka gan shi ka ce assalamu alaikum ina kwana baba assalamu alaikum ina wani baba ina gajiya ka gaishe shi ka girmama shi ka mutunta shi domin mene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa yusallimu sagiru al kabiri karami yayi wa babba sallama ka gani ko karami yayi wa babba sallama shi ne abin da ake faɗa karami yayi wa babba sallama ya gaishe shi kaka kana kawai an ce kai kaman kaman babba sallama shikenan ka ce assalamu alaikum shikenan sai ka wuce a'a assalamu alaikum shi kuma babban zai ansa wajibi ne in an maka sallama ka ansa ba ka yi abin da mafi yawancin mutane suke rukuwa yanzu suke aikatawa ba za ka ce wa mutum assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce maka barka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuskure ne a cikin addinin musulunci in aka ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah wannan wanda ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah wanka ne ko kaninka ne abokinka ne ko ba abokinka bane ne layin kuɗe ko ba layin kuɗe ba kabilan kuɗe ko ba kabilan kuɗe ba in dai ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah musulunci ya ce ka ansa masa kai dan wana malamai fa cewa suka yi har wanda ba musulmi ba in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai ma aka ce ka ansa masa suka ce dalili faɗan Allah subhanahu wataala da yake cewa wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ya ce yayin Allah subhanahu wataala ya ce yayin da aka yi muku sallama da wani irin aka da wani irin yayin da aka yi muku gaisuwa da wani irin gaisuwa kaga Allah subhanahu wataala kiran sallama yake da gaisuwa yayin da aka yi muku sallama da wani irin sallama yayin da aka yi muku gaisuwa da wani irin gaisuwa bi tahiyyati fa hayyu bi ahsani minha to kuma yarda abin da yafi wannan lafazin da aka yi muku wurin an mai da sallama ma'ana mutum ya ce maka assalamu alaikum sai kai ka mayar masa da wanda ya fi wannan ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu ko ko ka faɗa yadda mutanen mu suke faɗa wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu duka ne an gani ko to ka dai ji yusallimu sagiru al kabir karami yayi wa babba sallama karami ya fara gaishe da babba ina kwana baba ina gajiya ina wuni baba ina gajiya ina wuni mama ina gajiya ina wuni anti haka makamancin wannan yana daga cikin hakkin babba akan kanana shine a taimake shi lokacin da yake cikin bukata gashi ya zo wuri babu mazauni babu mazauni babu wurin da za a zauna kai karami tashi ka bashi wannan wurin zaman ya zauna ba dan komai ba sai dan rahama da tausayi ga waɗannan manyan kai ma kana so wani ya girmama dattijinka ko ma ba ka da dattijo dattijanka ya rasu kana so kai ma in ka girma karfinka ya fara karewa kai ma ka samu wanda zai girmama ka ya mutunta ka kuma alkawari ne a addinin musulunci cewa duk wanda ya girmama wani shi ma ba zai mutu ba sai Allah subhanahu wataala ya azurta shi da wanda za su girmama shi ko ko su mutunta shi yana daga cikin hakkin manya a cikin addinin musulunci shine in suna cikin sahu na sallah a sauƙaƙa wannan sallan kar a ja dogayen surori مثلا الله صلى الله عليه وسلم عينا تشوى إذا صلى أحدكم للناس فليخفف أو أنا رواية إذا عم أحدكم للناس فليخفف إذا دير قتشون زي صلى أما سأيل الإمام تو يتكي تاي سوكتا فإن منهم الضعيفة دومن أتشون نسلن أبايانسا أكوي وين ديك رونا ناني والسكيمة أكوي وين ديك ماشي بير لافيا جرينا دامنسا كالو كاجا سورة من آية قريب sai ga mutum ya ya karanto bakara a sallan asubahi yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai ai wannan kaga dai dan wana tunda zaka jagoranci al'umma ne manzon Allah ya ce ka takaita in zaka yi sallan kai kadai kai Allah ya yafe mana sannan kuma kai da kake kallon da sauraron mu in gaya maka wani abu da yawa daga cikin masu irin wayannan ababan in su kadai za su yi sallah a dakin su ko a masallacin su kadai ba limanci za su yi ba ba sa jan irin wa'annan dogayen surorin to kare gani manzon Allah ya ce duk wanda zai jagoranci mutane limanci to ya sauƙaƙa domin a cikin su akwai raunana akwai kuma masu rashin lafiya sannan akwai wa'anda yake dattawa ne ba za su iya jurewa tsayawa ba yan wana ana ɗaga mun hannu cewa lokacin da aka ɗiban mashinin ya riga ya kawo jiki abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana a shehunanmu da malamanmu ga baki ɗayansu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ja kwana Allah ya albarkaci zuri'arsa sauran yan uwa da suke ta karatuka muna roƙon domin ganin an ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu tawfiki da mu gabaki daya ko kuma da kuke jimurin kallon mu da sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'an ku Allah subhanahu wataala ya wadukiyan ku albarka malam Muhammad Amin da ke ta kaiwa da komowa muna roƙon Allah subhanahu wataala shi ma ya saka masa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh